الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان وتا 24 ga watan 1 shekara ta 2433 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine dace da 19 ga watan 12 shekara ta 2011 a lissafin turawa yau muna darasi na 30 a cikin wannan sura mai albarka na suratul nisa abi mashi'atillahi za mu tashi akan aya ta 131 fadin Allah madaukin sarki walillahi ko na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم
ولله ما في السماوات وما في الأرض نعم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض هكا وكان الله غنيا حميدا bayan Allah madaukin sarki yayi bayani dangane da wato ma'aurata da yace wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati da za su rabu tsakanin miji da mata in sulhu ya gagara tunda an can an ce wa sulhu khair amma wa udiratil anfusu shuhu to amma sai yace wa in yatafarraqa ani idza tafarraqa az-zawj wal mar'a bit talaq sai suka rabu ta hanyar saki yughni Allahu kullam min sa'ati kowa Allah zai wadatar da shi cikin arzikinsa al-mar'a turzaqu bi zawjin akhar والرجل يرزق بامرأة أخرى sa Allah zai azurta namijin da wata mace insha Allah ita ma kuma sai Allah ya hada ta da wani namijin kamar da wannan ya faru a rayuwa kowa ya sani mace yau za ta fita bayan ta gama idda sai ga wani kuma yana so shi kuma wancan ya ce abada ya haƙura har abada ya daina yi ya gaji wani kuma ya ce yanzu yana so shi ne yuhuni Allah kullum min sa'ati ita kuma ta ce har abada ba ta so ba za ta aure shi ba wata kuma ta ce a duniya in ba shi ba sai kwata tunda yanzu sun daina cewa in ba kai ba sai rijiya cewa cewa sai in ba kai ba sai kwata soyayya ta fara baya ba kenan yughni Allah kullam min sa'ati wa kana Allah wasi'an hakima to shine sai Allah yake cewa lalle Allah ya kasance wato wasi'an mayalwacin falala ne da rahama wasi'ul fadli war rahmati kenan hakiman kuma Allah mai hikima ne akan duk hukuncin da yake tsakanin shi da bayansa ko abin da ya umarni ko abin da ya hana tabaraka wa ta'ala to sai ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard na Allah ne dai abin da ke cikin sammai na Allah ne abin da ke cikin ƙasai matar ta Allah ne mijin ma na Allah ne saurayin na Allah ne budurwan ma na Allah ne mulkan wa abida Allah shi yake mallakan kowa kuma dukan su bayi ne gare shi walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum Allah ce hakika mun yi wasiya ga waɗanda aka bawa littafi kafin ku su ne waɗanda aka bawa ahlut taurati wal injil kenan wanda aka bawa at-taura waɗanda aka bawa injila da kuma sauran al'ummomi ma waɗanda suka gabata duk mun yi musu wasiya wa iyyakum da ku din ahlul qur'an yani wa laqad wasaina ahlal injili wa ahlat taurati wa ahla baqiyatil kutub wa iyyakum wa wasaina kum aidan ahlul qur'an ko din ma abuta qur'ani kuma an yi muku wasiya a cikin littafin ku mun ce da ko ani taqullah ku ji tsoron Allah kamar wannan kalmar sai ka ce ne wato sako ne da Allah ya faɗa wa 'yan injila 'yan attaura 'yan zabura 'yan sufi ibrahim wa musa wa baqiyatul kutub allati na'rifuha wallati lam na'rifha wanda muka sani da wanda muka sani ba sannan kuma ahlul qur'ani Allah ya muku wasiya da anittaqullah ga anittaqullah a gaban ku ko ba haka bane a cikin attaura an ce anittaqullah linjila ma an ce anittaqullah zabura ma an ce anittaqullah wa kaza fil qur'an qala allah anittaqullah ku ji tsoron Allah kalma ce jami'a mani'a gamammiyar kalma ce wadda tana dauke da ma'ana mai fadi ka duba annabi kansa iya ta kawa in ka zo kan manzan Allah sai ka shafa faci a kwana to amma Allah cewa da shi ya ayyuhan nabiyyu taqillah wala tuti'il kafirin wal munafiqin ya kai annabi ittaqillah to annabi ma an ce da shi ya ji tsoron Allah to ina gani ko ga kai Allah ya ba mu takawa wahiduhu wa ati'uhu ku kadaita ubangiji ku yi masa da'a wa in takfuru in kuka kafircewa Allah bima usakumullahu bihi da abin da shi Allah din ya muku wasiya fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ya salam kai qur'ani yana da dadi ka duba da Allah malam cewa Allah ya walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi ai bukata ta biya zance yayi an fahimta na Allah ne abin da ke cikin sammai da kasai sai kuma yazo ka wani sako cewa an muku wasiya da ku da waɗanda suka gabace ku ma'abuta ne ta tafai an ce ku ji tsoron Allah amma da za ku kafirce to ana da gaya muku fa na Allah ne abin da ke cikin sammai na Allah ne kuma abin da ke cikin kasai to wai ana nufin in kai baka ji tsoron Allah ba ina za ka sa kanka dole fa ka zauna cikin kayan Allah to ya ce ka ji tsoron Allah ka ƙi ka kafirce ya baka doka ka ce ba za ka bi dokar sa ba constitution za ka bi da Allah ya ce ga annabi ya ce ka ce a wannan tsarin bai dace da zamani ba sai ka ce za ka bi na zamani na turawa maƙiya Allah maƙiya manzan Allah yahudawa masu faɗa da Allah masu faɗa da manzan Allah su za su ajiye maka doka da ka'ida kai shi yasa Allah duk waila da walalu da muke ta shan wahala ko ku daina zargin kowa mu zargi kanmu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja mutane abin da suke ciki wallahi sai sun canja halin da suke ciki mutanen Najeriya ku ji tsoron Allah ku koma ga Allah ku rungumi Allah ku rike tauhidi ku rike dokokin Allah da ga'idonin Allah sai ku samu kwanciyar hankali amma yau a ce yau bam ya tashi a can yau yan fashe sun tsare sun kashe wannan yau yan kaza sun kashe wannan yau kasa ta kasa zaman lafiya kowa yana cikin tsoro shugaban kasa tsoro deputy president tsoro ministoci tsoro yan senate tsoro yan majalisa tsoro a chief justice tsoro shugaban yan sanda tsoro shugaban sojoji tsoro gwamna tsoro minista tsoro a chairman tsoro kansila tsoro malami ma tsoro kuma kuma da tsoro akwai wanda baya tsoro wallahi duk cikin tsoro muke ba wanda baya cikin tsoro a kasan nan a tsorace muke a firgice wallahi gafiya ka ji ta ketara ma kwanan gidan buru wallahi sai mutu ya shiga hayyacinsa gafiya to me yasa me yasa muke cikin tsoro ƙasa ƙasa ƙasa babu stability abubuwa sun ki zama daidai an gagara an kashe kuɗi ana ta kashe kuɗi ana neman tsaro ana neman zaman lafiya ku nemi shawarar Allah ku nemi shawarar manzon Allah wallahi za ku samu zaman lafiya wallahi Allah ya yi haƙuri fa an dade ana saba wa Allah a ƙasar nan ana nan ana ta barna yan ta'adda suna ta'addanci azzalumai suna ta zalunci su yi zalunci su ci zaluncin nan da tsinke yanda ka san ana cin dan wake su yi zalunci su cike shi da tsinke su ci su dora pepsi da coca cola su cika za su yi katon tambi su hau motoci masu tsada hankalin su kwance to ya za ku samu zaman lafiya a cikin mulkin ku ba za ku samu zaman lafiya ba ba rashin mutuncin da ba a yi ba a kasan nan wajen zaben nan mantawa kuke yi kun manta hauma hauma wuru wuru da rashin gaskiya da ha'inci da khiyana ba a yi zaɓe ba a ce an yi ba a ci ba a ce an ci aka cuci musulunci aka zagi musulunci a ƙasar nan musulmi suka fito suka zagi addini suka ce ba za a yi addinin ba ba za a bi musulmin ba ba za a yi kaza ba suka ba da kutukuici aka zaɓi kafiri suka ba da kuɗi aka zaɓi kafiri to ga saƙon ku da kuka zaɓa ba ku da zaman lafiya su ma da aka zaɓe su jiniyar ba sa jin daɗin ta wallahi Allah ba zalimin bawa bane Allah ba zalimin bawa bane shi yasa magana guda ɗaya ce da daɗi ba ta da daɗi a kama Allah mu fa musulmi kar ku tsammanin za mu ce da ku koma wani tsari in ba tsarin Allah ba ko mafarki kai to kai sadaka a koma kullum abu Allah yaya za a yi akwai malamai dattawa wanda sun san Allah ku nuna musu gaskiyar kuke nema sai su nuna muku a dawa tsari kafirai su je su yi ta kafircinsu amma musulmi a bar su yi ta musuluncinsu kuma a rike gaskiya da adalci sai ga an samu kwanciyar hankali amma abun ya gagara ana na ana ta lalime lalime yanzu waɗanda suke su suka fi kowa kiyayya da Allah a duniya wai su ake nema za a kira a kawo su kasan nan wai su ne za su ba da security da stability da zaman lafiya a kasa waɗanda su kansu a kasar su ba a kan kare sai wani harbi wani ya kashe shi in tattalin arzikin ne su ma yanzu sun yi sun yi rijista cikin kare tattalin arziki talauci ne yake bin suna gudu kuma duk inda suka shiga kasashen da suka shiga a duniya don samar da zaman lafiya din ba a ci nasara ba ya kamata dattawan kasar Najeriya da masu mulkin Najeriya da sojojinsu da 'yan sandansu da 'yan siyasarsu da kun tsaya ku da kanku da kanku mu zauna a tattauna a warware matsalolin gida shi ya fi alkhairi da ku je ku gayyato bare yaran ku ba ɗaya ba al'ada ku ba ɗaya ba ɗabi'a ku ba ɗaya ba su zo kuma su karya ku su ɗebi dukiyar ku su hana ku zama kuma mulkin ma ya gagara idan an yi gaskiya inda an yi adalci daula ko ta kafirci ne Allah yana taimakonta inda ana adalci ba ana kamanta daidai ko to ko daula kafirci ne Allah yana taimakonta amma babu yanzu fa rayuwar Najeriya kashin dankali ne ka san kashin dankali manya a ina ƙanana a me haka ake rayuwa makaranta ta gagari ɗan talaka makarantar gwamnatin sun kashe ta asibiti babu asibitocin gwamnatin sun mutu ko sati biyu ma da ya wuce yawanci manya-manyan asibitocin garin nan gado ma na kwanciya babu gado sati biyun nan da suka wuce duk manya-manyan asibitocin nan gado da za ka kwanta babu ga fili ko a kano muna da shi da yawa ga kudi kuma a gina asibitoci mana a taimakawa talakawa yanzu a garin nan an ce duk unguwa tana da asibitin ta an yi kuskure ai ba mutane nawa suke mutuwa a hanya suna bleeding suna zubar da jini mace ko namiji kafin a kai su asibiti su je kuma asibiti su je su sanar da dogon layi emergency yanzu yanzu kowane asibiti ne jika emergency kai kallo mutane nawa ake zubar da su saboda ba su da ɗari biyu da za a yi musu allura haka za su ƙarasa su mutu amma kuma mutum nawa ne dan majalisa da yake hawa motar naira miliyan arba'in iri na irin kama mun ganta ma ba za mu iya ganewa ta miliyan arba'in din ba ne yi na ka san wata jarrabawar sai ka zo kawo abu mai tsada su kuma talaka ba san ma mai tsada ba ne wallahi tallahi shadda za ka ɗauko ko yadi za ka ɗauko mai bala'in tsada shara shara gashi nan wani talakan ya gani ce ta wannan ka aika mamma na tatar koko kai kuma kana ganin me mai tsada ne ba ana yi ne don mutane su gani ba sai Allah ya cire in an yi din bara ma su ga abin abin da aka yi ba wallahi duk wannan Allah yana gana mana ne don mu dawo gare shi kuma wannan ita ce gaskiyar ko da daɗi ko ba daɗi a yi haƙuri a koma ga Allah wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati ma fil ard in dai za ku kafirce to dai ana gaya muku da duk yanda za ku yi dai na Allah ne abin da ke cikin sammai na Allah ne abin da ke cikin ƙasai wa kana Allahu ghaniyan hamida kuma Allah ya kasance mawadaci ne shine ghaniyan yani ghaniyan an jami'i khalqihi ghayra mutajin ilaihim Allah mawadaci ne da barin halittarsa gaba daya bai bukatar taimakon kowa ba wanda ya sai taimakawa Allah hamidan kuma dole abin godewa ne ala ni'amihi ko arne sai ya godewa Allah ko arne ko arne sai ya yi wa Allah godiya dan dole akwai abin da Allah ya mashi to sai ce mai mana walillahi ma fi samawati wa ma fil ard Allahu akbar wa kafa billahi wakila ku lura da Allah kun ga ayoyi biyu ne fa amma sau uku Allah na faɗin abu guda ɗaya iri ɗaya a farkon ayan nan da muka karanta ta yanzu walillahi ma fi samawati ma fil ardi ko to ku zo kuma karshen ta kusan karshen ta sai sake cewa me walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sai ya zo kuma ya sake maimaita irin wancan din walillahi fa na Allah ne fa ku kama Allah ku riƙe Allah kayan Allah ne duka komai wa ma fil ardi abin da ke cikin kasai wa kafa billahi wakila kuma Allah ya isa ya zama wakili an gane ko lahul mulku shine mai cikakken mulki wal qudra wal izza wal jabarut wal kamal tabaraka wa ta'ala fattakhiduhu wakilan to ku riki Allah ya zama wakili wala tatawakkalu ala ghairihi kada ku dogara kan wani Allah wanda ya kama Allah ya kama mai ci wanda ya kama wannan Allah ya kama kafar wala ya kama iska ya kama shirme wanda ma wanda ya kama iska watakila ya dan danki wani abu sai ya ce me
إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين haka وكان الله على ذلك قديرا ka yau su Allah mulki ake yi ba sosai ƙwarai ku da gaske kaga bayan wancan bayanin in ya sha yuzhibukum ayyuhan nas Allah nan da kuka ƙi shi kuka kafirce masa in ya ga dama zai iya tafiyar da ku gaba ɗaya kalmar yuzhibukum ana nufin yuhlikukum Allah zai halakar da ku gaba ɗaya in ya sha in ya ga dama ko bai zai iya ba wallahi zai iya mun yi ayyuhan nas ka duba wata, wata balaga da uslubi na qur'ani kamar yanzu in maganar ni da kai ne sai mu ce ayyuhan nas in ya sha illahu yuzhibukum amma dan a nuna ma cikakken mulki na ubangiji tabaraka ta'ala sai aka fara kawo ikon abin da zai yi din sannan aka ambaci wanda za a yi aikin a kansu in ya sha yuzhibukum in ya ga dama zai halakar da ku kusuwa ayyuhan nas ya ku mutane wa ya'ti bi akharin to ba ma wannan ba ya kashe ku ya halakar da ku kuma ya kawo wasu ba ku ba eh na'am bai gagare shi ba inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ha ba wani abu sai Allah lamarin ubangiji malam in Allah ya nufanci abu ya faru kurin cewa yake da wannan abu kun sai ya kasance fayakunu kun kasance fayakunu sai ya kasance bainal kafi wan nuni tsakanin kaulasan da nu'ara al'amarin ubangiji yake kasancewa wa kana Allahu ala zalika qadira lalle Allah fa mai iko ne akan haka din ban sani ko kun fahimta in ya ga dama zai tafi da ku ko mu ma mun ce mun yadda mun sallama amma da ƙarshe yake cewa Allah fa zai iya fa dan a da karfafa ma cewa lalle zai iya nan taukidi ɗaya ba tantama ustaz ba shakka Allah zai yi wannan kuma Allah yana faɗin wannan ne don mu ƙara kama shi mu rike shi mu ji tsoron Allah إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين yanzu ba ga birnin duka ba ba ga birnin duka ba biri ba ka taɓa ganin biri ba ha ba ga halittar su mai da suke kamar mutane al'umma ce ai suka saba ubangiji Allah ya masaki su ya mai da su haka wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir ya mai da su aladu ya mai da su ga irin aladu da da da birnin duka duk wata al'umma ce Allah ya halakar da ita ya mai da ita haka والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا ما فيها شر كنا ba abin da ya gagara ubangiji iska in ya gana ma sai zo ta ɗebe kowa a garin nan ba ku taɓa ganin inda ruwa ya zo ya ci ƙasa ba ku taɓa ganin tsunami abu nan ba mota ma na kaga ruwa ma da mota yana mirgin ko kwanan nan ma ina jin a wannan ƙasar ta ƙasar masu shinkafan nan thailand ne ko ina ne wannan da su wajen filifin da su ina dinnan Allah ya ta kawo musu ambaluwar ruwa wallahi malam mota za ga ruwa yana birgina ta mota yanda ka sai yana birgina ƙwarya haka za ga tana yunkura mota fa kaga gida malam yana tukuikuyawa yana narkewa cikin ruwa da rodinsa da komi yana narkewa yana yana bin ruwa malam to ya ka gani in Allah ga dama ba sai saki tekunan nan bai ce ku sake ku taho ina za ka je ba ga dara ka ce za ka yi sama ba ai bai gagar ubangiji ba hanyoyin kisan mutane da yawa wallahi gudawa kurin an ga dama sai a ɗora mutanen garin nan gaba da gudawa kowa ya ta gudawa gudawa ta gudawa wani mutum babban mutum gudawa ta kama shi babba ba sosai da karfin ka gan shi kaya guda duka zai maka iya duka amma wallahi guda da su ɗebe shi malam sai gashi ya zama abun tausayi malam yana taimaka da addu'a gudawa da tsadar kaya ko kai an ci ne kuma gode wa Allah wallahi al'azimu Allah in ya so kama mu malam hanyoyi dubu da aka musallama wa Allah mu bi shi shi yasa ba wanda ya morewa rayuwa a duniya irin musulmi na kwarai wanda ya ce shi ya yadda Allah zai bi man kana yuridu sawab yuridu sawab ad-dunya na'am من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة نعم وكان الله سميعا بصيرا Allah ya ce duk wanda ya aiki don neman ladan duniya shine sawabar duniya fa inda Allahi sawabu duniya wal akhirah to bari a gaya masa shi Allah a wurinsa akwai ladan duniyan kuma har da ƙari da na lahira to da ma na lahiran ka ne ma da yafi dan duniya karewa take yani man kana yuridu bi amalihi aradan min ad-dunya ولا يريد بها الله عز وجل أتاه الله من أرض الدنيا wanda yake aikin Allah amma sai ya yi shi don neman roman duniya to Allah zai ba shi roman duniya in ya ga dama in ya ga dama don Allah can cikin Isra'ila ce liman nuridu ko liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا أما كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مقدورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا الله أكبر wanda yake neman bargon duniya ko roman duniya ko ladan duniya da aikinsa Allah ce to muna da ladan duniyan ai za mu iya bashi a duniya amma wa laysa lahu fil akhirati min nasib bai da rabo a lahira kuma yayi aikin banza yayi shirme da aka taka tsantsan ahir a kiyaye kada a je aikin Allah a yi shi dan neman duniya sallah ana yin ta dan Allah ne karka yi ta dan su san kana yi azumi ana yi dan Allah ne kada ka yi dan a ce kana azumi sadaka ana yi dan Allah ne kada ka zo ka yi dan a ce kai mai sadaka ne duk abin da ake yinsa don Allah ka nemi Allah ya san kana yi in dai ka sanar da Allah kana yi zance ya ƙare amma mutane sun sani ko ba sani ba ba ruwanka ka je ka bada taimako an sani ko ba sani ba shikenan daman ba dan sani kai ba ka gina masallaci an san kai ka gina ko ba san kai gina ba mai sama ya sani ko ba ka bane ka dauki nauyin su ka biya musu kudin makaranta jama'ar unguwa sun sani ba sani ba mai sama ya sani dan mutane sun sani me za su yi maka ba abin da za su yi maka wani abu ne na duniya kurum mai karewa amma idan Allah ya sani to fa insha Allah ana maka tanadin gidan aljanna ne to shi Allah yana da kishi baya son aikin da ake yi dan shi a yi dan wani aikin da shi yake ba da lada a zo a yi dan mutane ya tabbata a cikin hadisi Allah madaukin sarki bayan an tashi alkiyama an tsaye da mutane zai ce ina masu riya ina waɗanda suka yi azumi suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza amma ba danni ba to ko ka bayyana kanka ko ba bayyana kanka dama an san ka littafin kama zai bayyana ka sai a ce to ku tashi ku miƙe su tashi a ce to ku tafi wurin waɗanda kuka yi aiki don su don su ba ku lada ku je can in sun biya ku sai ku zo mu ba ku abin da za mu ba ku to nan ka isa a kiyama ka isa ka je gurin wani ka ce waye baka kai za ka fara ka manta yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni wa zai je gurin wani abokane ma abokanan gaba ne aminai wanda kuke mutunci al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin maƙiya suke abokanai maƙiya suke a kiyama amininka ka sa amini ko amininka da kai da shi ga ku kamar kwa haɗu to wallahi a kiyama maƙiya kuke tashi to Allah zai ce ku je ku gurin waɗanda kuka yi dan su su ba ku lada wannan shine wahala banza kenan ci ba ƙoshi Allah kiyaye to duk wanda ya kuma dan neman Allah ya bashi يعني من أراد بعمله ثواب الآخرة آتاه الله من الدنيا ما أحب وجزاه الجنة في الآخرة كدو وتريبا وان دي أيكن الله يتي الله يكي سوي سنيني تو الله زي باشي لا دا الآخرة كما الدنيا ما كما زي باشي aka ce ka guji duniya sai Allah ya sa ta biyo ka sai ta rinka binka kana gudun ta tana binka hanyoyin sai Allah ya ta bude maka saboda su mutane suna da wani abu mutumin da yake da ikhlasi ya sa aiki dan Allah sai ga Allah yana ta bude masa hanyoyi kuma kuma ba lalle bane kai ka san hanyar shi kansa ma bai san hanyoyin ba kullum sai dai ya ga yana samu saboda yayi dan Allah kuma wallahi da za a sa shi a duniya na a sa shi gaba a ce sai an karya shi saboda yana yi dan Allah to kuma shine zai samu nasara ai aiki aiki dan Allah ai babu hasara a ciki aiki dan Allah bai da disadvantage duk advantage ne amfani ne kuma ko da zaka ga wani abin da zai bakanta ma ya bata ma rai ka ji damuwa wallahi wannan alheri ne taki ne taki ne gare ka kamar yanzu kudin ka ne kana da kudi ka je ka sai kudi ka je ka ba da kudi ka karbo taki ka ɗebi kudin nan ka zuba su a ƙasa amma wai kana so ne ka zuba wannan abarka ta tashi ko ba haka bane wa kana Allah sami'an basira lalle Allah mai ji ne kuma mai gani ne tabaraka wa ta'ala na'am malam يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم na'am ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين na'am إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما na'am فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا na'am وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله yanzu Allah dawo yana magana ne akan faɗin gaskiya da adalci a lokacin da mutum zai faɗi magana ko zai shaida ya ku waɗanda kai imani ku zamanto masu tsayar da adalci kalmar alƙistu tana nufin wato adalci al'adul kenan ku zamanto kunu qawamina bi shahadati bil qisti ay bil adli lillah matukar za ku ba da shaida ku yi gaskiya ku yi adalci walau ala anfusikum ko da ku za ku ba da shaida akan kanku ne ku faɗa an zo ana neman shaida akan ka ce gaskiya ni makareci ne ba zan koyi muku ba gaskiya walau ala anfusikum yaya aka yi kaza kaza wallahi gaskiya wannan abin ne na sace shi Ah, to gwanda ka samu matsala a nan duniya akan alahira ka samu ko ba ka bane kaga iya imani mutumin da zai bada shaida akan sai faɗi gaskiya to saboda ƙwarin bada shaida a kai da kuma muhimmancin sai Allah ya ce ku bada shaida da adalci ko da akan kanku ne an tambaya ko wani abu ne da shafi ka ce gaskiya na san ina da matsala ni na san ina da matsala irin ta ina fatan Allah ya yi ina da kaza ina da kaza ina da kaza kaga wannan ka bada a- shaida akan ka da me da adalci in wani je faɗa nan gaba bai ci naman ka ba amma ka san kana da ɗabi'ar kuma ka yi inkari ka san kuma kana da shi ba daidai ba ne awil walidai ne ko iyaye ne yaya aka yi wannan abin wallahi gaskiya ba na ɓarawo ne nan koyi ba ah to ai gaskiyar kenan ko ya aka kaza wallahi gaskiya tsakani da Allah inda shaida ce ta Allah mahaifiyata ita ba ta da ita ce ba ta da gaskiya ba daɗi ba amma Allah ya kai ce ko akan iyayenku ne kuma da gaskiya wal aqrabin har to ka faɗa akan babakan da mama ballantana kuma dangi na kusa ko da danginku ne na kusa wajen zumunci kenan qulul haqqa ku faɗi gaskiya walau ala anfusikum bil iqrari ku tabbatar wa kanku abinda kuke na laifi awil walidaini ko dangi ko iyayenku awil aqrabina ko na kusa ku tsayar da shaida a kansu akan gaskiya ku yi dan Allah bari ka ji sai ce in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima to hatta mai kudi mai kudi kada kwarjinin kudin sai dauke ku ya sa ku ki ku ba da shaida a kansa da gaskiya alhaji gaskiya taimako kana taimaka mana a wannan gaskiya tsakani da Allah mun san kana taimakon mu kuma mutum ne mai taimako mai agaji amma a gaskiya alhaji wannan abin da ya faru gaskiya kowa ya sani a zalimi ne kai anguwan nan to ai gaskiya ne yana taimako amma yana zalunci kaga ka tabbatar masa da taimakonsa da kudinsa yawa ko kuma ka yanka masa gaskiya ka ce to alhaji kar ka yi tsammanin saboda kana da kudi ko ka mallaki kaza ko ka mallaki kaza ka yi tsammanin zan faɗi shaida ta akasi a kanka shi wallahi kudinka kudinka Allah sa albarka a cikin kudinka amma yau zan karanta maka gaskiya to malam wani ba kowa yake yi ba sannan kuma ka ji iya kun ganiyan au faqiran ko to me me matsalar talaka kuma kada tausayin talaka kaji ko tausayi tsabar tausayi saboda ta kawo da tsoron Allah kai mai tausayi ne talauci kamar zai kama ya ci ƙasa saboda talauci to kada tausayin sa ya sa ka yi kai adalci a kan shi wallahi ko shine ko shine mai mutane rijistar talauci a duniya to idan an zo ka faɗi gaskiya a kansa kada wani ka duba wannan mutumin bayan da tsoron Allah yanzu wannan talakan ka zo ka bada shaidan nan a kansa haka to Allah ya ce in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu ala bihima kai ko mai kudi ko talaka Allah shi ya fi su shine fallahu ala bihima ko kuma ka ce Allah shi ya fi ka sanin halin su fallahu ala bihima la tajuru wa la tamilu ila al-batil min al-haqq kaku zalunci kaku karkata ku koma ku rike ƙarya ku bar gaskiya kilu amrahuma ila Allah ku miƙa lamarin waɗannan mutane zuwa ga Allah da shi mai kuɗi da talaka fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu kada ku bi son zuciya ya hana ku yin adalci kada ku yi in kun yi haka ba ku kyauta ba wa in talwu in kuka canja gaskiya shine talwu kuka canja shaida ko kuka canja gaskiya tuharrifu shahada litubtilu alhaqqa kuka canja shaidar dan ku bata gaskiya aw tu'ridu ko kuka kauda kai ga gaskiyar sai kuka ki ku bada shaidar ka san akwai wanda abun a da Allah kai mun afwa shi wani tsakani da Allah kaga da kai akai abun nan kai ka kana da ka taimaka mun ka zo ka bada shaida a gaskiya ni bana bada shaida ka sa akwai masu wannan wai shi wai mai takawa ne a ni ba na ba da shaida a ya baka ba da shaida kuma Allah ce ka ba da shaida to akwai wanda zai ce kaga gaskiya wani ne ke da gaskiya kuma ni a gabana aka yi wannan abu to amma gaskiya tsakanina da wani ba zan iya zuwa in je in ba da shaida da ta saba masa ba gaskiya saboda muna mutunci da shi da haka ko an neme ni shaida gaskiya ba zan je ba to Allah ya gano ka wa in talwu aw turidu kuka kauda kai ko kuma zaka iya fasara turidu ga gaskiyan nan ta zo eh ka zo za ka ba da shaida sai ka kau da kai me kun ka faɗi gaskiyar sai ka kau da kai ka faɗi ƙarya don ka taimaki wancan na gefe shi ma tu'ridu ne la tamilu ila ahadil khasamaini karka karkata zuwa ɗaya daga cikin ma'abuta wanda ake musu da jayayya da su ka cutar da ɗaya kada ka yi wannan idan kun yi wannan fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah mai ba ku labari ne akan duk abin da kuke aikatawa malamai suka ce wannan aya a matakin farko tana aiki akan alkalai waɗanda suke wa mutane alkalanci kada ka yadda ya kai kadi ya kai justice ya kai wacece koma me ko san kowaye ma kada ka yadda saboda wani abu da aka baka na duniya ko wani abu da kake tsammani na duniya ko kuma jin tsoron in baka faɗi gaskiya ba ai in ka faɗi gaskiya za ka rasa kujerarka ko kuma za ka rasa kazanka kada ka yadda ka kauce wa gaskiya ka da ƙarya dama annabi yayi bayani akan alƙalai yan wuta alƙalai yan wuta yace da yawa su suka fi yawa su ne waɗanda suke danne gaskiya su ɗora ƙarya a kanta ya kai mai yi wa mutane hukunci kada abin ƙashin miya ya hana ka yin adalci yanzu akwai alƙalan da a ƙasar nan za a zo abin da suke sanannu ne idan an zo za a yi hukunci gafa mai gaskiya an san kowa ana karanta kes din an san ga mara gaskiya wallahi malam in ya tashi malam kai mai gaskiya in ya rinka bude ma wuta sai ce kai ka san shari'a kuwa kai yanzu kana tsammanin kai mai gaskiya ne saboda kaza saboda za ka sha mamaki yau a gidan nan za ka yi mamaki kai ka ma san gaskiya ana ziga kana ganin kai ne mai gaskiya ko ya takwatin din section na ƙarya musamman mai karamin ƙarfi ne ya firgita ka kai mai gaskiya ya firgita ka daga baya yana da wakilansa in an tashi daga kotu kotu an gama sai su zo su same ka sai ce kai malam gaskiya fa in ba kayi da gaskiya ba alƙalin nan fa daure ka zai daure ka zai daure ka zai ni ne fa da gaskiya ce ba ga abin da ya maka ba ka je kai kokari ka dan kai mai wani abu kuma wallahi daman yayi wannan barazanar ne ya tashi hankalin wannan mutumin saboda dole in dare yayi zai same shi sai ga mutum da gaskiya sa yana karime karime ya sai da dabbobin sa ya sai da awakin sa kaji ko ya sai da kadarar sa ya sai da motar sa ya sai da kaza ba dan komai ba dan Allah kalli ma shi ma ya samu ya kubuta ma kar ma a daure shi ma yan koransa za su je gida su ce ka je fa ka gan shi kuma shi alƙalin fashi ya tura su sai zai gan shi shi ne fada gaskiya sai zai tattaro kamama ya ɗebo ya ɗebo ya kawo masa ce to za a duba a gani wallahi malam washe gari ana zuwa malam an sake zama kotu sai kaga shari'a ta canja shi kuma wancan sai a ce kai da kana tsammanin kai za ka yi winin ya ce ko mai hankali ma ai mai hankali ya san kai baka da gaskiya shi ma kuma sai yaran alkali sai su je su same shi kaga Allah bai kaje ka same shi ga abin nan shari'an nan kar a yanke hukunci a daga ta ya dan baka dama ka je in ma bara kai masa magana wani zan iya maka hanya na san baya so ba ra'ayin sa bane baya so baya so Allah dan cire security ko eh a haƙuri mu wadu muna da abin nan ka ji shi ko to kowa ya ce ko to da Allah ji a cire jama'a kuna lura da badakalar da ake a ƙasar nan ko to wannan shine halin da talaka yake ciki dangane da wasu a cikin alƙalai amma ban kore ba akwai na arziki akwai na kirki akwai wanda wallahi ko ruwan sha baka isa kai mai ba ruwan sha akwai alƙalin da ma baya bari ma a san gidan shi baya maza ma a cikin mutane ma da za a gane cewa gashi nan wani wuri yake je zauna akwai mai canja gidaje akwai wanda baya bari ya zauna ya sai kafa doka in ya riga shiga gida ba a kiransa baya fitowa mun san da waɗannan alƙalan da yawa suna nan amma tabbas tabbas akwai wanda suke ba na kirki ba masu canja hukunci dama yanzu matsalan harkar shari'a kaga kyauta fa ya kamata a yi shari'a kyauta ce amma yanzu zaka je ka kai kara ko wani abu dole sai ka tanadi kuɗi ka je ka ga wannan ka je ka ga wannan ka ga rijistara ka ga waye ka ga waye ka ga waye ka ga waye da sauransu ba abin da ba a yi kuma a fili ma ake yi ina mai keken da ya kaɗe mai mota ga jinan Allah ta magana mai keke ya kaɗe mai mota ai gwanda ma kuce ina mai keken da ya bugi mai mota wannan yi ƙoƙari to amma a ƙarar yadda aka rubuta mai motar shi fa ya kaɗe mai keken mai beswa ne maka sauri na ce mai keke mai beswa mai motar ne ya mu kaɗe mai beswan sai ya kai ƙarar ya ce shi ya kaɗe shi kuma haka aka rubuta kuma aka zo kira ina mai beswa da ya kaɗe mai mota mu dai hausawa ne an ce kaɗewa dai kowa san kaɗewa kuma hakan za a yi shari'a dole kuma da waɗanda malam ake tura su gidan kurkuku kana ji ko a tura mutum gidan kurkuku bai ma san me yi ba wallahi yanzu a kai malan kasan nan malan shi yasa fa dole sai an gyara matukar ana son zaman lafiya Allah sai an gyara yanzu irin kwashe-kwashen 'yan sanda da suke zagaye da daddare nan suna kwashe-kwashe tsautsayi ya sa wani bawan Allah duk muna hira da su an je gidan kurkuku ziyara ko na ka ji mutum ya fito wallahi biredi na fito saya zan yi azumi na fito karfe 11 na zo zan sai biredi a gurin mai shayin unguwar mu kullum suka zo suka tukwikuya ni suka jefa ni a bayan mota ba za ka tarar da shi a ko'ina ba sai a kurkuku ana kai shi gurin alkali sai ce an kurkuku ku kai shi kurkuku suna na irin su bila adadin a jibge me laifin da suka yi babu shi in ma an dan yi magana sai a ce yawon dare yawon dare ake kiyamun laili ma ko kuwa kurin shi kenan da akwai wanda zai fito iyalinsa ne ba ta da lafiya zai kai ta asibiti akwai wanda zai fito ba shi da kananzir ne a gidansa zai je wani kanti yana hira za a siya ku kun san mutanen banza kun fi kowa sanin mutanen banza mashayi barawo ka san shi kuma an sa ina suke amma wallahi suna nan da yawa ina gaya muku da yawa a gidajen kurkuku a garin nan da yawa irin waɗannan mutane wanda kurin yawo su wai wannan sun fito ne larurar ta fitar da su abin nan ni a nan usman bin affan akwai yarinya da muka je muka fitar da ita wallahi yarinya ce budurwa a nan wasu ƙaurin lokal gama da kano ɗin ta zo ta ta fito daga katin invitation din auren ta gashi a buge da sunan ranar da za a sa za a yi aure ta fito da katin invitation za ta zo ta raba wa yan uwa da kawaye ta yi fitowar yamma in ta zo za ta kwana suka samu matsala a hanya motar su ta lalace ka duba wani coincidence tsautsayi ta shigo gari haka ya aka ya aka kuma yan sanda suka kama ta kayya kayya kayya da sauransu wasu daga cikin suka neme ta ta ce gaskiya abadan suka ce to zaki zaman kurkuku ta ce gwanda ta yi wala aka kuikuya ta kai ta alƙalin kuma da yaje kurin tura ta kai ta a wannan kurku ni da ita mun yi magana lokacin tun malam Ja'far Allah ya masa rahama yana rayu muka je muka ga masa yace mu je mu nemi kuɗi duk inda za a je a ciro ta wallahi alazim auren ta za a yi dole auren da aka daga kenan aka sa ta a kurkuku a gidan inda inda mata suke wannan babin in kuna sauraron hirar da lauyoyi suke yi a gidajen rediyo lauyoyi masu addini wanda suna magana akan ya za a gyaran shari'a suna kawo irin waɗannan abubuwan suna tattaunawa akan su za ku ji suna faɗa amma matsala cewa zai gyara waye zai gyara wa zai gyara an ɗaure wani akan ɗari biyar yana nan ɗari biyar ko wata shida ko wata biyar akwai masu dubu biyu akwai masu dubu uku akwai waye duk suna nan kan abin da bai kai ya kawo ba to wani ma takaddarsa ma ta shari'ar ma babu ta bata inda zaka je gidan kurkuku ka bincika ina takaddarsa zaka taimaka mai bayi da ma takarda gaba ɗaya kurun shi ya zama dan gidan kurkuku ilal abad ina takaddar da za a yi mai shari'ar ma babu kuma dan Allah in wani yana shakka yau ya je ɗaya daga cikin gidajen kurkukun nan ya je bincika ko na birni ko na ƙauye ga mutum ya zauna ya koɗe ya yi baƙi ya yi baƙi har ya fara yin girin kala saboda bala'i ya wahala ya ci gabza har ya gabzu ya rasa inda zai sakan shi saboda ba wanda zai bukadin shi jama'a suna wannan abun zalunci cuta ba za mu samu nutsuwa ba mun muna walawa a cikin gari yanzu kaga na kurkukun ya fi kwanci hankali ya yi na kurkuku baya tunanin wani zai tsare shi harbe shi da bindiga da daddare kuma baya tunanin wani zai zo ya sa masa bom ni ko da ni da kai muna tafiya muna Allahumma sallim Allahumma sallim to akwai lokacin da kana ji ko akwai lokacin da na cikin kabari wallahi sai ya fi ka jin daɗi akwai lokacin da sai mutum ya zo ya zai wuce ta gindin kabari ya ce ina ma da ni ne a kabarin na kwanci saboda barna ta yi yawa a bayan ƙasa نعم
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل نعم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani bi Muhammadin wal Qur'ani wa bi Musa wa Taura ya ku wanda kuka yi imani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuka yi imani da Qur'ani kuka yi imani da annabi Musa sallallahu alaihi wasallama kuka yi imani da Taura ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da manzon Allah aminu billahi wa rasulihi wa rasulihi huna anan ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama والكتاب الذي نزل على رسوله كوي إيماني دا لتافن دا أكا سوكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كوي إيماني دا الله كوي إيماني دا منزا الله وانا بيوتاد الفا كما كوي إيماني دا القرآن وانا آية تنانون جرم masu tsadan nan ya kamata ku bincika menene ake yi a makarantun nan kuma yaya tarbiyyar addini take a makarantun nan harkar mata harkar kida harkar rawa wannan suna nan bila adadin kaga yara sun nawa makaranta ko sun yi jaraba za su abin nan fati kaje kaga irin yadda suke fati a waɗannan makarantu da kusa ne masu tsada na private schools da mutane suke kai 'ya'yansu fatin da ake yi lokacin da aka gama jarabawa ka je ga yadda 'yan mata suke cin ado su fidda tsiraici a yi abubuwa wannan yaran da suke karatu gudun suke suke bani labari da waɗanda wasu sun kai 'ya'yansu sun cire su saboda bala'i kuma yawanci private schools amma ni cewa ne aje a sa ido a duba a gani a sa ido a duba a gani a sa ido a duba a gani babu ko hatta al'adar mu ba mu kishin mu kare al'adar mu tarbiyar mu ba mu da kishin mu kare yanzu al'adar mu ya dace da addinin mu anan zaga duk yar bahaushe zaga insha Allah alƙalli dai ko ba sa hijabi ba tana sa gyale to wallahi akwai makarantun da wallahi ko hauka yarinya take ba ta sa hijabi ba suna nan makarantu kudi a garin nan ba hijabi mamno haramun ne sa hijabi a wajen su haramun ne akwai inda ko dan kwali ba a sawa akwai nursery schools a garin nan yarinya tana zuwa da dan kwali season ake yi ma dinta ce take season kuma duk yayan suna can kuma mun alfahari ne maka yayanka makarantu masu tsada ka ba da kuɗi mai tsada ka biya a lalata tarbiyyar yayanka kurin dan za su koyi turanci da lissafi ka biya fa biya za ka yi biya za ka yi kuma ya zama babu addini a ciki babu addini kwata-kwata babu addini tun karfe bakwai yaran ka ake so yi an sa ka an kawo fam ka sa nuka ce kayan da karfe bakwai ko direban ka ya samu matsala kai da kanka za ka tashi ka tuka mota ka kai yaran ka karfe bakwai kayan da amma ba ka iya tashi ka kai yaron ka masallaci da isha'i ko da magarba ba za ka iya ba amma za ka iya daurewa ka hana kanka bacci kaga katon alhaji ya fito da yawon bacci da waye da mota yuhu yana abin nan direban sa bai zo zai dauki yara ba kenan ina direba bai zo ba direba bai zo ba mata hankalin su ya tashi wannan dadi dadi lokaci yayi dadi lokaci yayi za a kai yara makaranta kenan haka dadi zai tashi ya dauki mota ya tuka yana babban mutum wallahi da kanshi zai je zai je sauki yaran nan amma ka tambaye shi yana iya daukan sai kai su masallaci ko masallacin juma'a yaran shi ba sa zuwa masallacin juma'a ta farilla wajibi ya sati sau daya ku girmama alkur'ani ta hanyar karanta shi kuma ku kulla alaka da qur'ani da ku da 'ya'yanku akwai yanzu musulmin da wallahi ko qur'ani izo 60 bai da shi kwanan nan ko a cikin satin nan insha Allah tabaraka wa ta'ala akwai mutumin da ya zo ci akaram kallon Allah taimaka mu sadaka alqur'ani ba da qur'ani ka san shi sharrin bawushi shi qur'ani bai zai siya ba sai dai ya ci a ba sadaka wato bakin ciki da kuttu ya ishe ni ma ni na rasa ma me zan ce masa kamar in cije shi nake ji saboda zafi bai da qur'ani yana yana ne amma iya za a bashi mandan dawa mala dole a bashi ayi ya za mu yi kayan mu ne ayi ku girmama littafin da Allah ya sauka akan annabi sallallahu alaihi wasallam yani alquran wal kitabil ladhi anzala min qabl littafin da aka saukar ko littafin da aka saukar kafin qur'ani girmama shi ku yi imani shi ku yadda shi irin su at-taura da linjila su suhuf ibrahim wa musa da su zabura da sauran littafai ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر duk wanda ya kafirce wa Allah ya kafirce da ubangiji ya kafirce da mala'ikun Allah ya kafirce da littattafan Allah da alkur'ani da sauran littattafai kenan da ba za ka ce ka yi imani da alkur'ani amma baka yi imani da sauran littattafan ba imanin ka bai yi ba da za ka ce ka yi imani da Muhammadu amma baka yi imani da sauran annabawa ba imanin ka bai yi ba wa rusulihi ka ce sa wa rusulihi bai ce wa rasulihi ba dole ne ka yi imani da annabawan gaba ɗaya da wanda ka sani da wanda baka sani ba wal yawmil akhir da wanda ya kafirce wa ranar tashi alkiyama ba wai sai ya kafirce wa duka gaba ɗaya ba billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wai ba sai gaba ɗaya ba ko ɗaya a cikin kafirce ma ba faqad dalla dalalan ba'ida hakika wanda ya wannan ya bata bata wacce take manisanciya wato batar ma kaji ko ba wai bata ba nisantacciyar bata yayi nisa a batan ma Allah kiyaye mu Allah kuma ya tsare mu Allah ya azurta mu da imani da shi da manzanninsa da littattafansa da kuma sauran mala'iku da kuma dukkan abin da Allah ya wajabta mana mu imani da su wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum na farko akwai a sanarwa du'o'in da ake cewa ku yi dinnan suna da amfani shi sa kullum din idan za mu yi sai mu rinka samu kanmu cikin addu'ar dan wata ran in ta fada shikenan to an ce dai bawan Allah nan Allah ya karba addu'a har ya si sabuwar mota ma yanzu kaga alhamdulillah wani da gaske to wani ma dan uwa shi ma musamman yaje har gadan kai ya same ni yake ban labari wata addu'a da aka taba yi aka ce kaza kaza kaza sai ya ga Allah ya karbi addu'ar ta ke shi kan Allah ya nuna masa to da yawa mutane din sun rubuto takarda sun ce a taimaka musu da addu'a suna da wasu bukatunsu ko musamman suna kyautata muku zato cewa a yi musu addu'a Allah biya musu bukatunsu to muna faɗa a nan cewa da ni da nake karatun bari in fara da kaina ko da alarama mai jan baki da sauran masu saurare Allah ya biya mana kaga mana ban fara gabatar da kaina ba ko Allah ya biya mana bukatun mu gaba daya da yan uwa da suke zuwa nan din da wanda ba sa zuwa dukan su ubangiji muke roƙo ya biya mana bukatun mu gaba daya duk wanda yake da wata matsala Allah ya yi masa mun gama za mu yi addu'a insha Allah bi mashiyatillahi ta'ala daidai kun kuna sa akwai wanda sun rubuto takarda kuma sun tunatar da mu cewa tana buƙatar addu'a wannan yake cewa akar makallawo ya mu'allim ina mai addu'ar ubangiji ya albarkaci zuriyarka to ina maka addu'a da kai da sauran masu saurare duka Allah ya mana albarka gaba ɗayan mu yace iyali na ce take adashi sai lokacin ɗaukar su ya zo aka aiko mata kuɗin kuma sai aka ce wai ta bada karan karan dashi akan haka ne muke son malam ya mana gamsasshen bayani akan hukuncin karan dashi a shari'ance to shi wani adashi akwai maganganun malamai akai an gane ko akwai maganganun malamai akai suna ce da shi aljami'iyya suke ce da shi wasu malaman to musamman ga waɗanda suke ganin za a yi din ga wanda suke ganin halaccin a yi din a dashen don akwai wanda suke hanawa to ga wanda suke ganin ya halatta a yi misali akwai wani abin da ake cewa karan dashi ko a iya sani na wallahu alam tun da ni ba yi nake ba amma dai na san karan dashi abin da ake idan an biya ka kamar ka dauki dubu hamsin sai a ce za ka ba da nawa a'a ko dubu ɗaya ko dubu biyu dai ko to barin tambaye ku don mu samu saukin amsa tambayar shi wannan kuɗin me ake da su yawa wanda ya tara ko to shi kenan kai yanzu dan uwana da kai wannan tambayar shin ita mai wannan adashi din ko mai tara muku kudin adashen aiki yake muku ko kuma aiki take muku ko ba aiki bane to akwai wani abin da aka tanada na biyanta ne almuslimuna ala shurutihim wannan ba laifi bane dan an yi an bayar to aikin banza za ta yi yanzu misali zan iya cewa dinnan ku zo mu yi adashi dinnan masallacin ku rinka kawo kuɗi ina tarawa ni na yadda amma ya kamata a yi da sharaɗi fa idan hasara ta biyo wa zai biya ya kamata a yi da sharaɗi a ni ba tambaya ne ba yanzu yana da kyau da in za a yi nan gaba a yi da sharaɗi to sai na zo ina tara muku wannan kuɗi in bi kun karɓi karɓi kuɗi in ba ka zo ka kawo ban maka waya in ce kawo kuɗi ina ta wahala ina tara kuɗi sai a zo wannan ya zo ya karɓi dubu ɗari biyu wannan ma ya karɓi dubu ɗari biyu wannan ma ya karɓi dubu ɗari biyu wataƙila ina cikin dashin wataƙila ba na ciki to wannan aikin kurin shi kenan sai muku aikin banza da aka karanta shi a indai ana ana bayarwa ne ba wai dan wani cin hanci ko wani kudin ruwa ba wannan ba laifi bane a shari'a ya halatta dan ko biyan kudin aikin mai tarun ne kun fahimci wannan da aka ba laifi bane wallahi alam malam yake cewa wannan yake cewa assalamu alaikum warahmatullah Allah gafarta malam yaya matsayin fushin iyaye zai kasance akan mutumin da ya ya faɗi gaskiya a kan laifin iyayensa sakamakon hakan sai suka ji haushinsa suka faɗi wasu kalmomin da ba daɗi yaya mutum zai yi shikenan babu komi ya yi aiki da aya ne matukar shaida aka zo nema a kanka da iyayenka to misalta wannan aya shine ka faɗi gaskiya a kansu ko da ku za su ji ba daɗi mana ina gaba wani bukatar dogon tawili walau ala anfusikum awil walidaini haka Allah ce ko iyaye ne to kai Allah ya ce kai kai kuma sun ji haushinka haushin da suka ji suka faɗi maganganu a kanka ba zai komai ba sai kai ta ba su haƙuri sai ka ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri zan yi aiki da aya ku yi haƙuri ƙwarai da gaske a to za a ɓoye gaskiya ne ba za a boye gaskiya ba ba za a boye gaskiya ba wato kullum ko wani abu kuke mantawa kaka dubi girman iyaye ka manta girman Allah yanzu Allah ya ce kai ga babanka kuma shi kuma zai yi fushi da kai to da ubangiji ya fushi da kai da mahaifinka ya fushi da kai wanne ne ya fi maka sauki wanda mahaifinka ya fushi da kai kuma fushin da zai yi da kai insha Allah nan gaba zai gane zai maka addu'a wannan shine gaskiyar magana malam muna da wani yaro dan shekara biyu baya ji baya tsoron kowa kuma mahaifinsa ya rasu baya son islamiyya baya son boko baya zama a gida da Allah me za a yaya za a yi to sai a yi masa addu'a muna masa addu'a Allah shirya da shi watakila shaidani ne ya shiga jikinsa ko ba haka bane ba mamaki akwai akwai alaka da aljanu sai mu yi masa addu'a cikin addu'a da zamu yi insha Allah ta'ala Allah ya yi masa dan Allah malam yin sallar shafa'i da wuturi um, kafin in ci gaba da wannan ya kamata ku tambaya me yasa ake samu irin wannan matsalolin mun san me yake faruwa ha kar ku ga laifin yaron yawanci wani laifin daga gurin iyayen ne yanzu annabi ya ce idan za ka yi aure ka zaɓi mata mai addini ko to tun daga nan ake fara tun rangini ran zane ka yi ƙoƙari ka zaɓa wa 'ya'yanka uwa arziki bayan ka zaɓi uwar doka ta gaba annabi ya ce ka yi adalci akan iyalinka akan matanka duk wannan su ne za su yi kwalifayin 'ya'yan da za ka haifa zama na kirki la'alla uban ya zo bai yi adalci ba la'alla bai zaɓi ta kirki ba la'alla an ɗanyi abubuwa mutum ya zo ya takkaɓar na ya taɓar na ya taɓar na a gidan shi kuma yana so ɗansa ya zama mutumin kirki to ba ma wannan ba manzan Allah ya sake faɗa dokar da ya bayar daidai da alaka ta aure da za ka yi da mace duk jin daɗin da kake so ka yi ana so ka yi addu'a saboda shaidan yana shiga ciki ya tsoma bakinsa a ciki manzo Allah yake cewa da ɗayan ku kullum in zai sadu da matar sai ce yayi addu'a bismillahi Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana da sunan Allah ya Allah ka nesantar da mu mu din uwar da uban ka raba mu da shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana abinda zamu haifa ya Allah ka nesantar da shi da shaitan annabi ya faɗa daga bakin da baya ƙarya matukar mutum ya wannan addu'a kuma Allah ya kaddara aka samu ɗa ko ɗiya shedan ba zai yi nasara akan wannan yaron ba har ya mutu kaga ai amsa ta fito fili ba mamaki wannan yaron da kaga yana la'allahu la'allahu zai iya yiwa tunda wani ba ko- kowa ba ba kowa ne yake iya lazumtar cewa da wani zai alaka da mace sai ya yi wannan addu'ar ba wallahi mata suna faɗa suna faɗa mata suna cewa malam ku rinka yi wa maza addu'a wani namijin in ya zo addu'ar me ba wani addu'a baya wata addu'a wallahi sai an ce kai addu'a ce to bai zai yi ba to kaga ya kamata ku kula da waɗannan sannan bayan nan kuma Allah annabi ya faɗa cewa in kun samu haifuwar kuma ku yi adalci a tsakanin 'ya'yanku sannan kuma an ce ku tarbiyyantar da su tarbiyya na addini sannan an ce kaza an ce kaza duk waɗannan abubuwa ya kamata ku dudduba su yayin da aka ga wani yaro ya zama abnormal a gida a family ya zama abnormal daban Allah fa ba zalimin bawa bane dole akwai wata matsala to amma tunda bamu san gaibu ba sai mu ce Allah ya shirya Allah ya gyara kuma dan kada wani ya faru nan gaba sai a kiyaye da Allah malam yin sallar shafa'i da wuturi bayan sallar isha'i da kuma kafin fitowa alfijir wanne ne ya fi falala to annabi ya faɗa cikin hadisi cewa sallar da sai kun yi bacci kuke tashi ku yi ta ba daidai take da wacce kuna yin ta kafin ku yi bacci ba an fahimci wannan wasu suna nuna cewa a nan kamar sallah idan an yi ta da daddare ba an yi bacci an farka ya fi sosai ba wai cewa it- alal itlaq zaka ce kamar wacce ba ta da falala ba a tana da shi ita ma amma an fifiko ne wacce ta fi wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun sai sun yi bacci sai su tashi duk da cewa wasu malaman suna cewa da tahajjudi da kiyamul laili duk ma'anar su daya to amma duka an samu an yi ana yi din bayan an yi bacci an tashi shafa'i da wutarin ana kuma iya yi kafin a kwanta an samu riwaya tabbatacciya sai na abubakar da ranar da ya ji ya gaji zai kwanta bacci bacci zai iya masa nauyi dan kada sallah ta kubuce masa sai ya alwala idan yin isha'i ya gama komai sai ya alwala da sallar isha'insa sai ya sallolinsa na dare kiyamul layl ya hada da shafa'in sa da wuturi ya kwanta sai kwanta ya ce Allah rayukan mu a hannunka suke in kaga dama ka tashe ne alhamdulillah in baka tashe ne ba ma dai na sauke nauyi na na dare yau wannan wannan bayan Allah kenan as-siddiqun eh waɗanda ta sallar nafila ba sa bari ta wuce musu in ta kubuce kuma sai sun rama to kaga sai na abubakar yana yi kuma a rayuwar annabi yake kaga ashe ba laifi bane dan kayi ko ba haka bane yawa sa ringi na karatun alkur'ani a waya yana da kyau haramun ne haka malamai suka bada fata wannan lijina ta malamai a saudiya sun bada fata akan haramcin sa karatun alkur'ani a matsayin ringtone haka sa kiran sallah a matsayin ring- ringtone suka ce ba Allah ya saukar da alkur'ani ne nan ku rinka wasa da shi a ce a ce a bugo waya da qur'ani zaka rinka cafewa ba daidai ba ne haka kiran sallah suka ce kiran sallah shi'ar ne na girmama ubangiji zai iya yiwa a kira ka kana ban daki zai iya yiwa a kira ka tana cikin wani guri zai iya yiwa suka ce haramun ne suka haka suka ba da fatawa wannan sanannen abu ne da haka duk wanda aka je yana sa qur'ani a wayarsa a ce ya gyara mutum ya sa qur'ani a wayarsa amma da zaka tambaye shi a rana izu nawa yake karanta kullum sai ga ko dai baya yi wai nan shi yana son qur'ani ne tun kana son qur'ani ka zauna mana ka yi dirshin ka karanta izu biyu izu uku kullum ya sa ringtone amma baya iya zama baya kiyamul laili kuma baya iya karanta qur'ani da rana ma ya ware minti 30 yayi karatun qur'ani baya iya yi amma su tunda masu takawa ne bari ya sa ringing tone na alqur'ani babu girmama alqur'ani a ciki ba girma alqur'ani amma za a yasa assalamu alaikum babu laifi ina fata ana fahimta ko wasu maganganu na malamai haka kalmomi masu na wa'azi wannan ba laifi amma ta kiran sallah bai halatta ba haka suka faɗa Allah musu rahama ya ce yana neman abin nan ya ce yana neman fatawa akan akan mahaifiyarsa babarsa ba ta da lafiya kuma ga gigitar tsufa da da ciwon ido ce da Allah yana taimaka yan uwa ku taimaka mai da addu'a muna fatan Allah ya ba ta lafiya kuma in lokacin ta yayi Allah sa ta cika da imani tunda ka ce akwai gigitar tsufa kaga ta dan cicina ta kenan a duniya ta samu sai ku yi mata addu'a Allah ya kara mata nisan kwana kuma in dai ta zo mutuwa Allah sa ta cika da imani mutum yana yana tuka mota sai ya yi hatsari ya daki bishiya sai mutum ɗaya ya mutu a cikin su cikin waɗanda yake ɗauka mota to ya magana kafara zai yi zai yi mana ai ba ma yadda ki bishiya ba ko tafiya yake a kore kore tuka sai wani ya je duro sai ya fadi sai ya mutu sai ka yi wani daga to ai kai ne sababin mutuwar da baka tuka motar ba da bai fadi a hannunka ba ko baka bane ba yana kana cikin tafiya da babur fur kai dai tsakani da Allah gaban ka ke gani kurin an koro yaro da gudu bai duba ba kurin sai zo ya doki tayar babur ɗinka ka taka wuyansa ya kare sai ya mutu kai fa shi zo da ke ka ka fadi kai ma ka kakkare ka goce da kyar ma ka miƙe kana warkewa dole sai ka dauki azumi kuma na'am saboda kai ne ai sababi idan su biyu ne ka fara nawa zai ɗaya zai yi wannan shine zance mafi inganci na malamai mutumin da ya a mota aka yi hadari ya kashe kamar mutum uku ko hudu yanzu ya kafara guda nawa zai sai na guda ɗaya wasu kuma suka ce in ganganci ne da gangan ne to a shirya masa kafarorin nan gaba ɗaya a ce mai ita yi Allah ke hanya to saboda kurewar lokaci ga tambayoyin da zan da ajiye sai wani sati insha Allah abinda na faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure ko tuntuba harshe Allah mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh